أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa kamar yadda mun kaɗan saba muna ɗan wato ɗaukowar waɗansu ayoyi cikin alkur'ani muna kuma gabatar da bayanai gwargwadon abinda Allah ya bamu na sani da kuma abinda lokaci ya ba da dama wani lokaci dai saboda istinbatat da durus da ta'ammulat ko ba haka ba da fawa'id da waƙafat ga sunan dai waɗanda ake cirowa daga ayoyi na alkur'ani mai girma to kusan mun yi karatu uku a kissa ta annabi musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim a cikin suratul shu'ara to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu dora ne akan kissa ta annabi ibrahim wadda ita ce ta zo bayan kissa ta annabi musa a cikin suratu ash-shu'ara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin wannan karatu in ban manta ba a jiya da muka kawo kisa Annabi Musa mun kawo wala usallibannakum ajma'in kuma thumma la usallibannakum ajma'in to na manta ban sani ba dai shi thumma la usallibannakum yana cikin suratul a'raf tana yiwa mun kawo shi ne cikin suratul shu'ara na manta dai almuhimmu saboda mu tantance wannan mas'ala qissa ta gaba amin wa iyyakum shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa watlu alaihim naba'a ibrahim ka ba su labarin annabi ibrahim cikin suratu ash-shu'ara anan akwai wani abu da ya kamata mu fahimta shine cewa kissa annabi Musa aka kawo sannan aka kawo kissa ta wato annabi Ibrahim to abin tambaya a nan mun san da annabi Ibrahim ya gabaci annabi Musa ko ba haka ba amma ya aka yi sai aka fara da kissa ta annabi Musa bayan an kawo kissa ta annabi Musa sannan aka kawo kissa ta annabi Ibrahim sannan aka je zuwa kissa ta annabi Nuh kuma muttafaqun alaihi annabi Nuh ya gabace su ban sani ko mun fahimta ba to kaga nan sai mun nemo munasaba munasabatu tartibil qisas fil qur'an karim me yasa a can an ka gabatar da wannan kissa me yasa aka gabatar da wancan kissa wani lokaci ana hankalta ba at tartibu zamani tartibu zamani zamanin su za a kalla shi yasa kuma in kun diba cikin suratu hud misali ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد wannan nassi ne da yake nuna cewa annabi shu'aibu bayan waɗannan yanzu dan ya nuna abin da ya shafi waɗancan kenan ko inda ba su gabace shi ba da da ba zai ce abin da ya shafi waɗancan mutane ba mun fahimci wannan da kyau to kenan ya ya hankalta mu at-tartibu zamani da kuma at-tartibul wujudi yadda sun ka kasance wani lokacin kuma bai hankalta ma wannan kenan saboda maudu'in surat saboda wata munasaba sai a saba ma zamanin ba a hankalta ma jerin zamani ba kaga nan sai an ka fara da ta annabi Musa kamar da mun kai bayani cikin wancan karatu saboda kissa ta annabi Musa ana yawan mushabaha ta da kissa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yadda Qur'ani da At-Taura saboda manyan manyan shari'o'i da kuma irin kalubale da Annabi Musa ci karo da su sun yi kamancece ne kwarai da kalubalen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da su a wato abin a rayuwa ta da'awa mun ji wannan da kyau to to kissa ta Ibrahim me yasa aka kawo ta gaban kissa ta Annabi Nuhu kuma tunda shi ma shi ko Annabi Nuhu ai shi ma ya gabaci Annabi Ibrahim kaga da wuya mutum ya zo yi tambaya irin wannan saboda ba a hankalta ma tartibin ayoyin alkur'ani tartibin kissoshin alkur'ani tartibin jumlolin alkur'ani tartibin surorin alkur'ani tartibin maudu'an alkur'ani ina fata ana fahimta ta malamai suke cewa a nan abin da ya sa aka kawo kissa annabi ibrahim kafin ta annabi annabi nuh saboda akwai dalilai guda biyu dalilai guda biyu ko kuma hikimomi guda biyu za a faɗa ba su kaɗai bane don Allah ɗaya san iya hikimomin da sun kasa yi wani abu mu ajizuna an nuhita ilman bi hikmatillah mun gane wannan da kyau kenan zan faɗa na iya abin da ya bayyana gare mu kuma ba wajibi bane sai ka karɓa in an faɗa in ka ga ya ma ka karɓa in baka ga dama baka bari mun gane wannan da kyau eh abu na farko saboda kissa annabi ibrahima annabi ibrahima shine ya fi kusa da mutanen makka an gane ko da annabi nuhu don suna iddi'a'in suna akan addinin annabi ibrahim shi yasa Allah yake musu yawan raddi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki yahudawa sun ce annabi ibrahim nasu ne kiristoci haka mushirkan laraba haka to kaga sai a kawo kissa shi don saboda a nuna ga irin addinin da annabi Nuhu ya kasance kafin ma a je annabi Nuhu saboda annabi Nuhu ya musu nisa ta fuskar zamani mun ji wannan da kyau abu amin abu na biyu wa iyakum abu na biyu akwai abin da ake kira ma uslubu taraqi da uslubu tadalli ka koma cikin mafatihu tafsir an gane ko na ustaz Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib uslubi ne na Al-Qur'ani in an ce uslubu taraqi shine a fara da na ƙasa sannan a jami na sama uslubu tadalli shine a fara da na sama ayu na ƙasa to cikin Qur'ani wannan yana da yawa ba sani ko mun fahimci ni ba akwai mawadi' muttafaq alaiha bainal ulama akwai mawadi' mukhtalif fiha bainal ulama idan muka kalli zamani in aka fara da annabi Ibrahima sannan aka je zuwa ga annabi Nuhu mun gane wannan kenan nan an yi uslub a taraki tun da zamanin annabi Nuhu annabi Ibrahim zai fara sannan a je zuwa ga annabi Nuhu in muka kalli inda aka fara da annabi Nuhu misali sa'an aka zo da Ibrahima to an yi uslubu tadalli saboda dama Nuhun ya gabace shi to kuma tarakin nan ba wai ya tsaya ne ga zamani ba a'a akwai taraki na daraja idan muka ce annabi ibrahim misali ya fi annabi nuhu daraja kenan an yi uslubu at-tadalli idan muka ce kuma annabi nuhu ya fi daraja misali to an yi uslubu taraki idan aka fara bayanin aljanna sannan aka zo aka yi bayanin wuta an yi uslubu tadalli idan aka fara bayanin wuta sannan an kai bayanin aljanna an yi uslubu taraki in an ka fara bayanin masu imani sannan aka yi bayanin kafirai an yi uslub at-tadalli idan aka yi bayanin kafirai sannan aka yi bayanin masu imani an yi uslub at-taraqi wannan yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma to ma'rifatul asalibul qur'aniyya albalaghiyya wa kaza wa kaza wal bayaniyya yana taimaka ma dalibin ilimi shi yasa rashin sanin wannan sai kaji mutum yana karatu amma abin kawai jin shi babu wani wasu fawaid ilmiya mun ana fa ina fata ana fahimta ta saboda rashin hankali ta wadannan furun sai sa karatun da kake yi kawai kana ta kokarin ne ka fassara mutane alfaz kai gaba ko ko ka bayyana wane ya ce kaza cikin littafin shi sai kai bayanin abin da ya ce amma babu wani abu da zaka kara ko zaka rage ko zaka nuna abu kaza ya dace ko abu kaza bai dace ba ilimi bai gade haka ba mun gane wannan da ke ko ya kamata ka zama to kana da shakhsiyya ilmiya in ka yadda da abu me dalilin ka na yadda da shi in baka yadda da shi ba me dalilin ka rashin yadda da shi mun fahimci wannan da kyau to yanzu mun kare da wannan bisa ga kissa annabi Ibrahim watlu alaihim naba Ibrahim Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta musu labarin annabi Ibrahim an gane ko utlu asalin shi utuluni sai aka shahe wawun saboda fi'ilul amri ana yi mishi wato yubna alama yujzam bihi mudari'uhu asalin tala yatlu in an kami shi jazma sai a ce lam atlu to kina haka na za a bina'in amurkin shi sai a shafi harful illa an gane ko yawwa utlu watlu alaihim ka karanta musu kina an yi atafin kissa annabi ibrahim akan kissar annabi musa watlu alaihim naba ibrahim ka ba su labarin annabi ibrahim sun ka ce akwai bambanci tsakanin annaba'u da alkhabar shi annaba'u galibi labari ne mai muhimmanci amma alkhabar tana zama towa mai muhimmanci ko zama abu ne wanda bai da muhimmanci sannan annaba'u shi abu ne wanda baka taba jin labarin shi ba amma shi alkhabar tana yiwa baka taba jin labari ba kuma tana yiwa ka taba ka san abin ma'ana shi annaba'u abu ne wanda za a baka labari baka san da shi ba amma alkhabar tana yiwa ka san da shi ko ko baka san da shi ba kenan sai zama to alkhabaru a ammu minan naba kamar yadda malamai suka bayani a cikin alfuruq al-lughawiyya almuhimmu dai watlu alaihim naba ibrahim ka ba su labarin annabi ibrahim an gane ko iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun lokacin da ya ce ma mutanensa da babansa ya ce ma babansa an gane ko can cikin suratul abin nan an'am an faɗi sunan shi wa iz qala ibrahim li abihi azara duk da yake akwai sabani sun ce baban shi wani wanda ya haife shi amma jamhurin malamai sun ce ko ina abihi abihi an kace don haka ne baban shi wanda ya haife shi ne ala ayyati hal akwai bayanai da dama in kan diba cikin suratu wato abin nan cikin surorin da alqur'ani daban-daban da kuma tafsiri na malamai id qala li abihi lokacin da ibrahim ya ce babansa wa qaumihi da mutanensa to ai babansa yana cikin mutanensa keɓance shi da an kai saboda a nuna maka matsalar nahu ba karamata ba eh baban shi din ma cikin mutanen shi bai yi imani da shi ba an gane ko id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun me kuke bauta ba ai ba annabi wagga tambaya da annabi Ibrahim yayi musu su'alul inkar ne ko su'alut ta'ajjub ne wa taqriya domin annabi Ibrahim ya san abin da suke bauta ba kuma su sun san abin da suke bauta ba kenan ba tambaya ta yi musu ta jahilci ba shi yasa Allah ce wa if qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha tambaya ce ta musu mun gane wannan ko ma ta'budu eh a cikin suratu as-safat an gane ko sai an ka ce wa inna min shi'atihi la ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun kaga na an ce ma ta'budun nan kuma an ce ma za ta'budun to me bambanci ko a haruffa ma za ta fi yawa kuma tambayar da an ka ce in zai ci maka ma taf'alu bai kai karhin ma za taf'alu ba sai malamai suka ce to yana yiwuwa wurare ne guda biyu tattaunawa daban-daban tunda idan mutum zai tattauna da mutane shi ba lokaci guda ke tattauna da su ba ko ba karan bane idan mutum zai da'awa ai ba wuri guda ke da'awa ba ko kuma a'a uslubin qur'ani saboda surar idan ta zo da bayani akwai uslubin da take hankalta ma wanda ya saba ma uslubin wata sura kissa annabi adamu ta zo cikin bakara ta zo cikin suratul a'raf ta zo misali cikin suratul hijr ta zo cikin suratu sad ta zo cikin suratu taha amma uslubin surat akwai abin da ta yi tarkizi akan shi to sai ka iske uslubin larabcin da za amfani da shi kan wannan uslubin ne dan mu gane da kyau kaka ce to ai kissa guda ce domin qur'ani yana da aljanibul bayani yanzu misali an ka ce annabi Musa ai kuwa sa da Musa ba da larabci magana ba tunda shi cikin bani Isra'ila yake muna fata ana fahimta ta almuhimmu cikin suratu safat an gane ko nan wurin taƙri'i ne kamar uslubin ta cikin kissa na Ibrahim tana nuna ya zarfafa kuma ya zafafa magana a kansu cikin suratu shu'ara uslubul muhajja ne tattaunawa wani lokaci in kana tattauna da mutum kana son ya fahimce ka baka tsananta mai cikin bayani mun gane bambancin to shi yasa cikin suratu suratu safat an kafe kawo uslubin kausasawa shi yasa an kace ma za ta'budun ko baka da bane a ifkan alihatan duna Allah turidun fama zannukum bi rabbil alamin kaga taqri'i ne ba amma ba zance sun yi bashi amsa ba ina fata an fince ni amma cikin suratu shu'ara da ana so a nuna maka uslubin tattaunawa sai dai ci musu ma ta'budun qalu na'budu asnaman kaga cikin safa ta ambaci ma amsar da suka bashi ba mun gane wannan ko yawwa in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil saman ra'i zaka ga irin waɗannan bayanai da ya kawo a safha ta 24 da safha ta 127 da safha ta 257 da safha ta 233 kisa annabi Ibrahim a cikin surah shu'ara zaka ga bayanai da ya kawo karkashin ta kenan wannan na baka mabudi ne a taba'a wadda take nike da ita ita ce taba'a ta darubni kafir to ma ta'budun mi kuke bauta ma qalu na'budu asnaman sun kace muna bauta ma gumaka fa nadhallu laha akifin sai mu wato doge muna wato dukufa akan bauta musu nan valla asalin azillu shine wato inuwa to asalin inuwa kuma tana tabbata ne ma'ana in inuwa in kana nan inuwa tana nan sai aka yi amfani da wannan to almuhimmu sai mu doge muna masu dukufa akan bauta musu shine akifin daga akafa ya akifu ko ya akufu duka ana ana faɗa a larabci ina fata an fahimce ni qala hal yasma'unakum idh tad'un tambayar da ya musu shin waɗannan gumakan yasma'unakum shin suna jin ku bai ce tasma'ukum ba sai musu amfani da damirul aqil domin ni domin su a wajen su mu'amala da suke musu mu'amala ce ta uqala'u shi yasa nabi yusuf ya ce Allah ce idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara sai ce ra'aytuhum li sajidin bai ce sajidat ba alhali ko ash-shamsu wal-qamar abin nan ya kamata a yi musu istikhdamu damiri ghairul uqala domin saboda an faɗi sajidi na tabi'a ce ta mai aiki ne na mai hankali shi yasa aka yi musu amfani da wannan wasu musu ce a saboda ta'abirin ru'ya ne tunda abin zai iya kasancewa ya koma hakika na mutane wa rafa abawaihi ala arshi wa kharru lahu sujjadan wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ina fata an fahimce ni to almuhimmu hal yasma'unakum idh tad'un shin suna jin ku lokacin da kuke kiran su yasma'unakum ai za mu cikin mutanen Ibrahima akwai mushrikai mata ko bai ce yasma'unakum wa yasma'una kunna ba eh saboda mi saboda taglibi janibin dhukur ala janibil inath intabe waga kaida tana da muhimmanci aw yanfa'unakum aw yadurrun nan ya faɗi khasa'isu wato zakara khasa'is min khasa'isul uluhiyya wanda duk za a bauta ma yana daga cikin abin da ya kamata a ce ya keɓantar shi ko yana da shi an gane ko a sam'u yana ji domin kiran abin da bai yi wato wannan hayaniya ce to shi yasa ke tambaya ko ba haka ba hal yasma'unakum id tad'un to aw yanfa'unakum aw yadurrun shin ko suna amfanin ku koko suna cutar da ku sai ka fi ili mudari'i wanda alladhi yufidu tajaddud wa takrar domin ba wai so ɗaya ba a shin ma abin wanda yake domin idan ubangiji ne wanda ya cancanta ba shi ko da yaushe shine ke amfanin ka ko da yaushe shi zai iya tunkuɗe maka cuta ko da yaushe yana jin ka ba akwai lokacin da baya jin ka ba shi yasa bai kawo fi'ili mawdi ba an gane ko auyan fa'ulakum shin suna amfanin ku aw yadurrun asalin shi ya kamata ya ce aw yadurrunakum sai ya shafe kum din nan awwalan li ri'ayatil fawasil al ayat daboda qur'ani yana da al ijaz al lafzi wal ma'nawi ta huskar lafuzza sai ya shafe kum din nan saboda ta dace da ayoyin da suka gabata an fahimce ni na dai kenan sannan kuma akwai al ijazul ma'nawi aw yadur hal yanfa'unakum shin suna amfanin ku aw yadurrun koko suna cutarwa حذف المفعول يفيد العموم ينفعونكم سنا أنفانكم كوسو da kuke bauta musu aw yadurruna ko ku suna iya tunkuɗe wata cuta gare ku ko ko ga waninku ma wanda bai bauta musu mun gane wannan da kyau ko abu na gaba me yasa gabatar da naf'u akan darru saboda cikin qur'ani maza ga wani lokaci an gabatar da naf'u akan darru lokaci a gabatar da darru akan naf la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum ko ba kadan bane wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah to me yasa wani lokaci a gabatar da naf'u wani lokaci a gabatar da darru balagatu taqdim wa ta'khir fil qur'an ka dauka tun daga bakar annasi duk inda an ka gabatar da wani abu akan wani abu sai ka tambaye me hikimar da ta sa kaga nan sai ka samu mas'ala ta hidubu ina fata mu fice duk inda kaga wawal arfi ta zo akwai ga balaga wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu min yasa an gabatar da Allah akan manzo dan asalin yarda ta Allah ce dan ka gane karatun wai duk inda wawal arfi ta zo duk inda harful arfi ya zo me yasa aka gabatar da wannan akan wannan to balaga tana dan zube wanda mas'ala ta hidu cikin qur'ani mun gane wannan to yanfa'unakum in ya gabatar da naf'u saboda shine abinda dan adam yake bukata abinda ka hiso almarhubu fihi shine annafu to sai fara da abinda ake bukata saboda yan ana son a jawo ka da abinda kake so na ake jawo ka bahaushe yace kare mara yake gani amma bai ganin gora kun san mara malmala arama ita ake ce ma mara a wani yanki na Hausawa to mara yake gani kenan in ana son a bugi kanshi sai a jefa mai mara ko malmala yana nan ga ci sai a sa gora wannan sanda mai kan nan sai a bugi kanshi sai ido sun hito an gane ko to shin suna amfanin ku saboda dama asali dan adam amfani yake so kuma galibi amfani shine fi yawa a rayuwar dan adam aw yadurrun ko ko suna cutar da ku ko su cutar da wani kutun da an shafi maf'ulun bihi yawwa qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun sun ka cewa kai mu wannan ma babu da alaka da wani tunani shi yasa ake cewa at-taqlid hijabul aql shi taqlidi hijabul aql yana sa ka hankalinka zaman to bai aiki ai gashi ana neman ka ba da hujja ta dalilin bin wani abu kana koma kana cewa kai haka kake iski ayan kana yi kenan hankalinka ya daina aiki shi yasa qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana ko bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana to yace qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu qala afara'aytum ma kuntum ta'budun yace yanzu kun ga abin da kuke bauta ma antum wa aba'ukumul aqdamuna ku da iyayenku na can can can can can can tun tun tun tun tun kabiran an kabirin ji larabawa ko ba kadan bane to fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin wannan shine ake kira aqidatul wala wal bara sai an tantance tsakanin muminai da kuma inda ba muminai ba an gane ko ka so mutum don Allah ka kishi don Allah sannan ka ba yadda za a yi ka hada son kafiri da son mumini a cikin zuciya daya sai dai kafiri ana kyautata mishi ko ai mu'amalar shi daidai inda shari'a ta ce hal yasma'una fa innahum aduwwul li bai ce a ada'ul li ba domin fa'ul mun ce yana idmantuwa yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annath wal musanna wal jam' da sauransu ko kuma aduwwul li bi ma'ana al-a'da saboda tana masdar ne kenan ba a tadar shi daga asalin shi na masdar ba kenan asalin shi fa innahum a'da'ul li ne domin antum wa aba'ukum al-aqdamuna fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin kaga nan sai ya nuna cewa aqidatul wala wal bara ya yi nafiyul alwala ga su da allolinsu sannan ya yi aqd fa'inu ma'aduwun li illa rabbal alami isbatu tauhid fa'inu ma'aduwun li illa rabbal alami dukkan su makiya ne gare shi in ba ubangiji ba sai ce mi allazi khalaqani fa huwa yahdini mi yasa shi Allah ɗai na ya yarda da shi kuma Allah ne masoyinsa domin in ya tabbatar da ƙiyayya ga maƙiyan Allah mafhumin shi ya tabbatar da mi soyayya ga Allah ba sani ko mun fahimta ba allazi khalaqani to baban zata ba Allah nan fa da nike so kuma wanda shi kaɗai zan bauta ma fa allazi khalaqani shine wanda ya halice ni mun gane wannan to fahuwa yahdin kuma shi kadai zai shiryar da ni sai kawo fa'un saboda tufidu taqiq alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ina fata an fahimce ni sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada Allah shi shirya da mutane domin ya halicci su ne akan fitra an gane ko kuma da yace alladhi khalaqani sai ce fa huwa yahdin aina iya cewa allazi khalaqani wa yahdin me yasa ya kawo huwa li yufid al hasr dan ya nuna babu wanda ke shiryarwa in ba shi ba wallazi huwa yut'imuni an gane ko amma bai ce allazi huwa khalaqani ba bai ce shi kadai ne ya halicce ni ba saboda babu mai iddia in shi ya halitta amma hidaya akwai da cewa shi ya shiryar da kai ko ba karan bane wallazi huwa yut'imuni kuma shi kadai ne ke ciyar da ni me yasa bai ce yut'imuni ba saboda huwa din nan ta nuna shi kadai shi ke ciyarwa da akwai da suke idda ayin suke ciyar da kai an gane ko wallazi huwa yut'imuni wa yasqin an gane ko kuma shi yake shayar da ni atafi na akan wancan huwa kuma don akwai wanda ke idda ayin shi ke shayar da kai an gane ko wa idza maridtu fa huwa yashfi duka kuma wannan yana kawo fa fa fa saboda an nuna maka abubuwan da kai tsaye suke zuwa wa idza maridtu inni rashin lafiya bai ce wa idza amradani bi mala abdullahi ta'adduban ma Allah Allahu akbar an gane ko wannan usulubi ne na alqur'ani wa in kana kull bi qadari Allah subhanahu wa ta'ala wa khalqi amma bala yunsabu ash-sharra ila Allah subhanahu wa ta'ala ta'adduban ma Allah kuma Allah bayyana abu sai da hikima kuma wannan yana cikin Qur'ani yana da wurare da dama إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كاغا نيما سي أنكا نغتا زوغا الله سي أنكا تمي غير المغضوب عليهم باتي غير الذين غضبت عليهم با waɗanda aka yi hushi da su domin ismul maf'ul kamar ismul kamar fi'il mabni lil maf'ul na waɗanda aka yi hushi da su ba a ce waɗanda kai yi hushi da su ba na'am misali kuma wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada Allahu akbar urida na'am aka nuface su kaga nan ba su kawo ba aljanu ne fa mala abdullahi ashe cikin aljanu akwai masu hankali masu imani kuma masu ladabi ga Allah wa idha maridtu fa huwa yashfin kaga sai kawo fa huwa saboda mi saboda fa'un tufidu taqib na'am ma'ana ba lokaci ne mai tsawo ba duk yadda rashin lafiya yi cikin ranka dai ne Allah zai baka lafiya inda Allah ya kaddara zai baka ita hidaya kuma cikin rayuwarka zai baka ita ciyarwa da shayarwa abubuwa ne waɗanda duk- kullum ma Allah yana baka su sai ce mi wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin bai ce walladhi yumituni ba fa yuhyin Na'am.
saboda tsakanin mutuwa da ra- da tayarwa ana samun lokaci mai tsawo Allahu akbar
wallazi yumituni Mm, Allah shine yake kashe ni mm.
summa yuhyin sannan kuma ya rayar da ni saboda ana samun tazara to kuma ce bai ce wallazi yumituni yumitu fi'li mudari'i ne
Yake kashe.
yake kashe ni na'am to kuma kashewa ai guda ce haka.
a'a bacci ma mutuwa nau'i ne na mutuwa Allahu akbar shine Na'am.
yake kashe ni yau da gobe yau da gobe kuma yana rayar da ni saboda tsakanin kwantawa da bacci sai wani ce to ai ai tsakanin rashin lafiya ana iya rashin lafiya ai kwanaki ba a warke ba ko shekaru amma to ai kuma bacci kuma ai ba a do- ba a doka auyi an falka ko ba haka nan bane Gaskiya ne.
to me yasa ka mai summa ka san wani na iya kawo irin wannan rigima sai a ce a'a shi rashin lafiya abu ne wanda tare da jikinka yake amma shi bacci akhul maut kamar yadda yazo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin al-mu'jam al-imam at-tabrani an-nawmu akhul maut Na'am.
tazarar da akwai tsakanin bacci da tashi kamar mutuwa ce akwai nisa ta fu- ta wannan fuskar almuhimmu wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wanda nake son ya gafarta mini kurakurai na ranar tashin alkiyama ita yawm ad-din ranar sakamako alqur'ani ya fassara ta a cikin suratul infitar wa ma adraka ma yawm ad-din thumma ma adraka ma yawm ad-din yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal yawm- wal amru yawma idhillah yawm ad-din ranar sakamako kuma Allah ya faɗi yadda za a sakan kama mutane ina fata an fahimci ne wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wal waznu yawma idhin al-haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika hum al-muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun ko kuma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun a cikin suratul mu'minun Na'am.
wancan kuma cikin suratul a'raf ala ayyati hal khati'ati nan khati'a kuskuri to ai ba kuskure guda yayi ba na yana nufin kurakurai na kuma atba'u ya ce yau da gobe kullum ina fatan Allah ya gafarta min wallazi atma'u an yaghfira li kuma sai ce an yaghfira li bace wallazi atma'u maghfiratahu ba saboda an yaghfira fi'ili ne mudari'i tare da cewa masdar ne ana iya maida shi masdar munsabika amma saboda a nuna maka ana buƙatar gafara Allah yau da gobe kullum an yaghfira li khati'ati yawm ad-din shi kai tafsilin su akwai kurakuran da anka ce ya aikata inda fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni saqim kamar wannan rashin lafiyan da yace yana yi da kuma eh, kuskuren da yayi qala bal fa'alahu kabiruhum hadha duk da ke ta'arid ne an gane ko da kuma inda yace eh, ya uwarsa ce matar shi lokacin da yazo sarki azzalumi waɗannan ta'arid kin kamar eh, kurakurai ne waɗanda yake nema a gafarta musu kenan sai zama to akwai nau'in min al-ijmal tahta wannan kalimata al-khati'a والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين الله كباني حكما حكمتي eh, ko annabta wa alhiqni bis salihin Allah ka rishikar da ni a cikin mutane nagari Na'am.
to shi annabi Ibrahim shi da annabi Allah dan me zai bada cikin salihina ko haka nan bane Na'am.
wasu malamai suka ce na as-salihin nufin cikin al-anbiya wasu malamai suka ce a'a ai as-salihin darajat ne Na'am.
shi yasa annabi Yusuf- annabi yusuf ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ko kace annabawa ko kace a'a cikin salihai na gaba waje alli lisana sidqin fil akhirin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya min halshi na gaskiya nan halshi yana nufin ambato na gari yayi itlaqin lisan amma yana nufin athana domin da halshi ne ake athana ba yana nufin waje alli lisana sidqin ba Allah ya sanya mishi halshi na gaskiya Allah ya maida shi matsayin halshi cikin jikin mutane وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم آه؟ بلسان قومه عبد الله هل شم متانين شي كما كان بني أي ياري أكي نفي Na'am.
إيه. آمين آمين واجعل لي لسان صدق في الآخرين كما كان بني سننكما آه waj'alni min warasati jannati na'im Allah ka sanya ni in zama to daga cikin waɗanda su gadon aljanna a ya za a ce an gade ta gado ai abu ne wanda za a cewa ka gade shi bayan wani ya bar shi to waɗansu malamai suka ce saboda annabi adam ya taɓa zama cikin aljanna kenan yanzu gadin tana za mu saki ulaikumul warithun alladhina yarithuna al-fiddatahum fiha khalidun wasu malamai suka ce a'a dama yan wuta suna da wuri a cikin aljanna za a gadar da yan aljanna wuraren su Allahu akbar na'am na fata na fahimta ta ala ayyati hal kamar inda Allah ya ce wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa adallam tatawuha game da waɗancan eh, ahlul kitab da suka zama na Madina duk bikin ana can ana nan ana zance alkitab can ko ana zance aljanna ne almin waje alni min warasa jannatin na'im warasa jam'i ne na alwaris kamar khazana jam'i ne na alkhazin sahara jam'i ne na as-sahir kataba jam'i ne na alkatib hafaza jam'i ne na alhafiz min warasati jannatin na'im sai ce mi waghfir li abi Allah ka gafarta ma babana innahu kana min ad-dallin domin ya kasance daga cikin batatu ko ba ka nan bane wala tukhzini yawma yub'athun Allah kakka tozarta da ranar da a tayar da a eh, abin nan tayar da eh, ranar da tayar da mutane yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da ya'ya ba su amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya to a nan wallahi akwai wasu bayanai amma dole mu dan tsakara su saboda eh, abin nan duk inda addu'a ta zo cikin alqur'ani na'am
kun san akwai abubuwan da tare suke sharadi yana tare da mi jawabi addu'a tana bu- tare da kar an karba ko ba a karba ba umurni shi na tare da shin an yi ko ba an zartar ko ba a zartar ba hani shi na tare da an bari ko ba a bari ba wannan duk shi daga cikin asalibul qur'aniyya in ka diba cikin muqaddima ta adwa'ul bayan ya ka misalai a karkashin wannan eh nan annabi ibrahim ya yi addu'o'i to addu'o'in nan shi an karbe su ko ba a karbe su ba in an karbe su ina aya da ta tabbatar da wannan ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga na farko da yace rabbi habli hukman Allah ya bashi hukunci tabbas Allah ya bashi hukunci wa alhiqni bis salihin ka rikskar da ni salihai tabbas Allah ya wannan dan ya ce wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin Na'am.
an karba ba mun ka faɗa ba Allah ne hudi haka
ko ba ka nan bane na'am to amma sai kai hattara cikin bakara wala qadis tafainahu fid dunya yake wa innahu fil akhirati lamin as-salihin cikin an-nahl wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin as-salihin cikin ah, ankabut wa atinahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin na'am rudd balak wajen har da shi kai hattara na'am eh aran mu ko abin nan aran mu wi ka san ayoyi na shiga cikin juna na'am
تو ربي هب لي حكما ولقني بالصالحين و- و- واجعل لي لسان صدق في الاخرين الله كسنيا من حال شيء نغسكيا تبس الله يا كربا باشي بها ذرياتي دون الله تي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا آه، وجعلنا لهم لسان صدق عليا na'am Mm.
kaga ba wai shi annabi Ibrahim ba har da zurriyar tashi wanda sun kai imani an ba su wannan kanshin ne ɗayan roƙa ma amma ba shi kaɗai aka ba waje an nemin warasacin jannatin na'im an karɓa ko ba a karɓa ba wa innahu fil akhirati lamina salihin an karɓa ko ba karɓa ne sai ta mi waghfir li abi Allah gafarta ma babana to wagga ba a karɓa ba na'am
dan ya ce rabbi ighfir li wa liwalidayya rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab a cikin suratul ibrahim na'am to ba a karɓa ba na'am
dalili kuma ba muna mun ka ce ba karba ba Allah na ya ce na'am ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lahi tabarra'a minhu Allahu akbar amin
ko ba kana bane to nan annabi ibrahim a cikin suratu ibrahim ya neman ma iyayen shi biyu rabbi ighfirli wa li walidayya yawma yaqumul hisab anan abin da kamata mu gani na'am
ba a yi zancen mamman shi ba to tun da an yi zancen baban shi ba a karɓa ba amma mamman shi an yi shiru to ta fuskar istinbati to an karɓa don ƙwar'ani bai ka zancen mamman shi ba na'am shi kuma annabi nuh sai ce rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan ba rabbana ba tunda cikin cikin ibrahim rabbana ne muga mai harda alqur'ani rabbi ghfirli wa li walidayya annabi nuhu duka ya faɗa amma shi ba a ce mai kai ya roƙan ma ɗaya daga cikin su ba wanda yake nuna cewa hadisin nan asar na ibnu abbas da ke cewa dukkan mutane da suke gabanin annabi nuhu sun kasance alal fitra akan tauhid kaga wannan yana tabbatar da shi tunda shi ba a ce kai ya nema musu gafara ba kuma ba a ce ba a yi musu gafara ba mun gane wannan na'am da haka dole sai ka tattaro ayoyin don kai bayanin su waghfir li abi innahu kana min ad-dallin kaga ya tabbatar da baban shi daga cikin batattu nan kafirci yake nufi don ya ce atattakhidhu aslaman aliha آه، ولا تخزني يوم يبعثون الله كتا تضرتر دني الله يتي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه كنن ماسو ايماني الله بزرت su ba kuma Allah yace wa innahu fil akhirati min as-salihin kinan qur'ani ya karba mu wannan wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun ranar dukiya ba ta amfani da yaya ah to kuma an ce dukiya ba ta amfani alhali ko dukiyar ka za ta amfani ka in kai aiki na gari da ita an gane ko kenan dukiyar da aka yi ma Allah da'a da ita ita take amfani wala banu ne ƴaƴa ba sa amfani a ƴaƴa suna amfani ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya- ƴaƴan da za su ceci iyayensu na'am ƴaƴa mata da kuma ƴaƴa ƙanana waɗanda ba su balaga ba kuma an ce ƴaƴa ba sa amfani kuma iyaye ma za su iya amfanin ƴaƴansu wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay to idan ake cewa wani baya amfanin wani sai da abubuwan da shari'a ta fitar
na'am ina fata an fahimci ni illa man ata Allah bi qalbin salim qalbin salim zuciya lafiyayya to nan sifa ce sai ka dauka akwai sifo zuciyoyin da suke da eh, da lafiya akwai zuciyoyin da ba sa da lafiya al-amrad al-hissiyya wal ma'nawiyya hissiyya su ne waɗannan da ake amfani a likita a gano kana da tension ko hypertension ko hypertension da sauransu akwai kuma wato al-amrad al-ma'nawiyya wanda bincike ne zaka yi kansu suna da yawa cikin alkur'ani ina fata an fice shi akwai qalbin munib wanga mai lafiya ne kalbin salim mai lafiya ne ina fata an fahimce ni kuma akwai cututtuka na zuciya in ka diba cikin akwai alhatmu khatama Allahu ala qulubihim akwai at-taba'u bal taba'u Allahu alaiha bi kufrihim akwai al-inkar falladhina la yu'minu bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun akwai an-nifaq fa aqawhum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima khalafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yaksibun ko ba haka nan bane sannan kuma akwai ar-rain kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun akwai wato abin nan القساوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة da sauransu to sannan kuma sai ka nemi ilaji cikin waɗannan cututtuka a cikin alkur'ani daga nan amin sai Allah ce alqalb kalima ta qalb tana nufin juyar da abu shi yasa sha'iri cewa ma sun miyal insanu illa li nasihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu zuciya tana son abu kuma da ya anjima ta ce ba ta son shi ba tabbata akan hali guda Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik almuhim sai Allah ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin na an kare da zancin kissa annabi Ibrahima an gane ko na'am tun yanzu an- ana zancin annabi Ibrahima sai an kace zancin kiyama na'am to wannan in ka diba cikin littafin tanasubul ayat na Umar Salim Bazmul na kasar Saudiya ya yi ka'idodin shi don wasu da sun ji ilimin da ba su sani ba su ce wannan ilimin bid'a ne to ya dirasa tasiliya to da ya zo daidai wannan wurin sai ya kawo ka'idodi da wani wuri to nan shi ne ake kira istitrat akwai wasu abubuwa guda biyu akwai al-itnab akwai al-istitrat shi al-itnab tsawaita magana ne shi ma al-istitrat tsawaita magana ne amma bambancinsu shi itnabi bayan an tsawaita magana ana iya dawowa akan abin da ake akan shi shi ko al-istitrat tana yawa ba za a dawo ba to nan istitrat ne ba itnab ba cikin kissa ta annabi lut da an ka ce wa qadaina ilaihi dhalika al-amr anna dabir haula'i maqtu'un musbihin itnabi akai an gane ko sannan kuma an ka ce wa ja'a ahlul madinati yastabshiru kaga an dawo cikin kissa amma da an ka ce illa man atallaha bi qalbin salim sai an ka shiga zancen lahira kun ba a dawo ga isa annabi ibrahim ba ba sani ko mun fahimta ba almuhimmu dai wannan littafi na Umar Salim Bazmul wajen ta'sil yana da kyau dalibin ilimi ya gane ka'idodin da ake bi wajen bayanin ilmul munasaba ina fata ana fahimta ta to yanzu mun ji wa uzrifatil jannatu lil muttaqin an kusanto da aljanna kaga da kisa Ibrahim na sai an kace zuwa ga istitradi domin ai ba lokacin da an kai kusanto da aljanna ba wa uzlifatil jannatu lil muttaqin an kusanto da aljanna ga masu jin tsoron Allah a cikin suratul qaf sai an kace wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id ta'kidi na dama an ce an kusanto da ba ida ma bane sai ke ba na'am sannan lil muttaqin kaga nan an hankalta ma fawasil ayat ghairu ba'id can ma an hankalta ma fawasil ayat ina ba ta an fahimce ni domin ka diba can fa'il fa'il ayun suke karewa da shi can kuma nunun nunun ne ina fata an fahimce ni illa man atallaha biqalbin salim wa usifat aljannatu lilmuttaqin wa barrat aljawin jahim lil ghawin in ka diba munasabatul an-nihayat al-ayat can kuma ba'id hafiz ina fata an fahimce ni wa usifat aljannatu lilmuttaqina غير بعيد هذا ما تؤذن لكل أواب حفيظ فعيل يتي وأزلفت الجنة للمتقين ميسا أنك كسنتد إتزوى غريسو الاسم المشتق يستنبط منه الإلة أزلفت الجنة للمتقين أي لتقواهم وبرزت الجحيم للغاوين أن برينا إتا سور إتا الجنة أنا كسنتور إتسونا جن كمشنتا إتا كووتا برزت bai ce uzlifatin naru lilgawi na ba saboda dama mugu kamar yadda baturi ya ce on tir le diable par la queue kawai suna tsakatiya sai sun gane ta bob wa burrizat sai an ka kamar a ce bayyana ta kai tsaye kwatsam sai ga wutar jahannama Allah kai mu tsari da ita duniya da lahira ko ba haka ba wa burrizat aljahimu lilghawin an ka bayyana da wuta ga halakakku ina fata an fahimci ni halakakku halakakku to nan dirasa ce ta gawaya da asbabuha da anwa'uha Allah ya kore gawaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa kaga Allah ya kore bai daga cikin su to haka daga cikin kuma halakakku wadanda Allah ya faɗa akwai wannan malami na bani Isra'il wa alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin sannan gawaya kala kala ce wa asa adamu rabbahu fa ghawa ba irin waccan gawaya bace maratib ne wa anwa fantabe وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون ina ba ta amfincin an ka tambaye su bi kuke bauta ma wagga tambaya ba tambaya bace ta sawa da amsa dan an sami da sun ka bauta ma nan tambaya ce ta walakantar da su ina fata an fahimci ni sun maƙila lahum aina ma kuntum tushrikuna min dunillah can cikin suratu ghafir can tushrikuna ne nan kuma ta'budun aina ma kuntum ta'buduna min dunillah wanda kuke bauta wanda ba Allah ba ina yake hal yansurunakum shin za su iya taimakon ku to nan sai ka dauki at-taghlib domin cikin mushrikai akwai mata li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati ba a ce hal yansurunakum wa yansuru wa yansurunakunna an gane ko hal yansurunakum shin za su taimake ku aw yantasirun ko ku suna iya taimakon kawunan su to nan me yasa an kace ma kuntum ta'budun saboda abibin da sun kace suna bauta ma kala biyu ne akwai uqala wa akwai gharal uqala al asnam la ta'qil anan duniya ko ba karan bane an bauta ma kuma waɗansu mutane waɗanda sun yarda da bautar da an kai musu an bauta ma waɗansu kuma san an bauta musu ba wasu an bauta musu kuma sun yi inkari to shi yasa an kace aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum ba ce hal tansurukum ba saboda akwai waɗanda aka bauta waɗanda suna da hankali cikin mutane an bauta ma mala'iku an bauta ma annabi isa misali amma su ba sun yi umarni da wannan ba wa yawma yahshuruhum jami'an ko wa yawma nahshuruhum jami'an tunda akwai qira'at daban-daban thumma yaqulu lil mala'ikati a haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim an gane ko iz qala allah ya isa ibn maryam anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak an gane ko to almuhimmu dai hal yansurunukum ayyun tasiku tasu itaimakon kansu sai Allah ce fa kubkibu fiha humul ghaun to nan asalin kabba shine ya kifi to amma a larabci ana iya ƙara harafi don a ƙara ƙarfafa ma'ana kuma a ƙara ta fuskar lafazi kuma a ji abin yayi ƙarfi in ka diba cikin usun fanniya na ustaz dr kabiru yunus ya kawo wannan in ka diba kuma cikin littafin shi simatul manhajul bayan alqur'ani ya kawo wannan manhajul bayan alqur'ani wa simatuhu fa kubkibu ko ba ka jin larabci mana abdullahi ka ji kubkibu kabbana sai an ka kara kafin sai zan kaba kaba a hidda zancen ma kana kai da jin kubuki bufiha an gane ko wato aljanibul lafzi qur'ani shi da janibul lafzi janibul ma'anawi da jin kubuki bu ka san ba sai ai maka bayani ba fa kubuki bufiha hum wal ghawun ina fata mace su za su tsunduma cikin wuta su tafi takai ake fi an gane ko wal ghawun da halakuku wa junudu iblisa ajma'una gaba daya rundunar shedan kenan gaba daya sunan waɗanga waɗanda sun ka bauta mana za su tafi ta kai da kuma junudu iblisa ajma'una Allah ce qalu wa hum fiha yahtasimun za su faɗa a ranar kiyama suna jayayya to kaga da al-mukhasama akwai ta anan duniya akwai muhasama tsakanin muminai da muminai wani ku shiga sai ana jayayya ya kamata mumini ya daina jayayya nemi dalili akwai muhasama tsakanin muminai da kafirai a nan duniya kuma a kiyama ma akwai muhasama tsakanin kafirai a cikin wuta akwai muhasama da za su yi a farfajiyar kiyama su cici ne ma juna dukka dai wanga maudu'i ne sai ka ɗauko ayoyin da sun kai bayani kan irin waɗannan abubuwa ko ka keɓance ko ka abin nan qalu hum fiha yaqsimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin ce wallahi tabbas tallahi kaga da sun yi amfani da uslubin da yafi karfi dan da wallahi da billahi da tallahi da tallahi sun ce tafi su karfi so ka ce tallahi in kunna lafi dhalalin mubin tabbas mun kasance cikin banna mai girma ba su ce tallahi in kunna ala dhalalin mubin ba me yasa saboda kun ka ji qur'ani ya kawo fito inda ake fagamniyana kamar wanda ya hwada rijiya na bai san inda za shi ba shi yasa don in bata ta sai ka ji ya ce fi in kuma shirya ce sai ce ala saboda kamar mutumin da yake akan shirya inji malaman balaga kamar mutum ne wanda ya hau kololuwa abu ko ya hau wata dabba ce ya san inda zashi amma wanda a cikin bata fagamniya ne yake inji malaman zauri shi yasa zaka da kaji fi to bannata ina fata an kamace ni ulaika fi dhalalin mubin laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin bannata ake cikin ta na fatan fice ni inna lan naraka fi safahatin kaga fi safahatin sun kaci duk da ke ƙarya suke yi ko ba ka nan bari to amma ala sai ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun na fatan fice ni eh anan in kuna lafi dalil mubin mubin nan yana idbantuwa wato fi'ilin shi lazim ne kenan bata bayyananna ko ko mu bi ne yana ilmantuwa muta'addina bata mai bayyana cewa mun yi babban kuskure ko mai bayyana kafirci mu ko mai bayyana wautan mu idh nusawwikum bi rabbil alamin lokacin muka daidaita ku da Allah wajen bauta dama Allah ce thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna sun daidaita Allah to gashi nan sun faɗa su duka su idin sauwikum bi rabbil alamin akan ɗaya daga cikin tafsirin da malamai sun kai duka sun ce ya'diluna sun karkace ma hanyar Allah وما أضلنا إلا المجرمون نسويكم إنن بس نسوي نسو بنجا نسو نسويكم بس نسويها با saboda mi saboda cikin waɗanda aka bauta ma akwai waɗanda an masu okala'u ko ko saboda kiyamat su asnamu din ma ai suna magana ina fata ana fahimta ta wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun fa kafa billahi shahidan bayna baykum in kunna an ibadatikum laghafilin ko baka nan bane ala ayyati hal idh nusawwikum bi rabbil alamin sai sun ga cewa ma adallana illa al mujrimun ba wanda batar da mu sai mujrimi masu laifi kafirai na ake nufi fama lana min shafi'in sun ka ce ba mu da masu ceto ko baka nan bane shi yasa ceton ana kore shi ne gawa ga kafirai su yasa da tifamatan fa'hum shafa'atu shafi'in amma mu'minnai a'a ba za su ayi cuto ba sai ga wanda yake mumini wala yashfa'una illa liman irtada sannan kuma za a shito ba sai da izinin Allah man dalladhi yashfa'u indahu illa bi izni kaga nan da mu'tazila sun kabaci waɗanda sun ka tabbatar da ceto guda ne shine walladina amanu wa tabatahum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum suka ce wannan ceto ne za a dauka darajar su banda shi sauran ba su yarda da shi tunda ba Qur'ani ya faɗi shi ba ina fata an fahimci ne wanda mun za mu zo mu tattauna mun taɓa bayani kan wanda suke cewa Allah ya ce la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a sun kore bai'u da fala banka ko ko la bai'a fihi wala khulla wala shafa'a qira'ata ibnu kathir da sauran wanda suka karanta da wannan to suka ce ai la nafiya ce lijinsi aka ce a'a nafiya lijinsi amuni amma mukhassas ne domin la bai'un fihi ko la bai'a fihi ai akwai bai ranar tashin alkiyama dan ya ce inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wala khulla babu khulla na ana nufin ba ba ko wuce ba a'a sai wanda qur'ani ya tabbatar da ita ya ce al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin wala shafa'a babu shafa'a lil kafirina amma akwai shafa'a ga mu'minai wala yashfa'una illa liman irtada sannan kuma akwai shafa'a in Allah ya bada idini man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idne mun gane wannan da kyau fa malala min shafi'in sun kace wala sadiqin hamim kun babu sadiq hamim alhamim yana iya daukar aboki hamim kuma yana daukar ruwan zahi shi yasa wala yasalu hamimun hamima kaga da ruwan aboki ake nufi malam ba ruwan zahi ba amma inna shajaratal zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun ka ghali alhamim na ruwan zafi ake nufi shi yasa hariri ya ce wa awaddu abin nan wa awaddu wa awaddu alhamima walau jarra'ani alhamima ina son alhamim abokina walau jarra'ani alhamima ko da ya kwankwada min ruwan zafi ina fatan fahimci ni ka gane in baka san irin waɗannan kalmomi ba sai ka faɗa cikin matsala eh ina fata da fahimta ta wala sadiqin hamim anan wala sadiqin hamim babu aboki sai malamai suka ce to nan akwai wata balaga ta qur'ani malam abdullahi balaga ta qur'ani balaga ta qur'ani wajen masu ceto domin kalma ta shafa dama tana nufin abin da ya zan biyu kuma ka da bari wa shafi wal watr ko wal witr a wata kira shafi'ina a tsarin rayuwa Qur'ani bai ce wala bustin famala na min shafi'in ba wala sadiqin wajen ceto sai suka kama su yawa amma wajen sadiq sai suka mi guda wahid saboda galibin masu ceto ko mutumin da bai san ka ba in ka fada cikin matsala yana iya cici ka ya taimaka maka amma sadiq ko cikin abokai samun aboki na gari wuya gari shi yasa imamu shafi ya ce sadiqun laysa yanfa'u yawma bu'sin qaribun min aduwin fil qiyasi ولا يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا بالتأخي أمرت الدهر ملتمسا بجهدي أخاثقة فألها التماسي تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليس بناسي سنة إمام الشافعي كيتشوا إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا kaga sadiq amin ku sadiq yana da wahala amma shafi'in har wanda bai san ka bai na izmar citonka shi yasa sai nan wajen inda ake samun mai yawa sai ka mai yawa inda ake samun kadan sai ka kadan sun kace falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin da dai muna da karra ma'ana a mayar da mu fanakuna minal mu'minin sai mu kasance daga cikin mu'minai ka ji abin da sun kai buri ko to ƙarya suke yi ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون الله أكبر سألت إن في ذلك لا آية cikin kissa na Ibrahim akwai aya kuma cikin kissa ƴan wuta akwai aya wama kana aktharuhum mu'minin ko ba kanan bane aktharuhum nan mafhumuhu kenan da yawan ba za su yi imani ba ‘yan kaɗan ne za su yi imani sai ka kawo ƙalilan ma ta zakaru ƙalilan ma ta uminu kuma kaɗan ba ne ƙalilan ma ta shukuru sai Allah ce wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim wa inna rabbaka na mun faɗa inna ta'kidi ta rabbaka ya kawo rububiyya saboda al-khaliqu al-maliku al-mudabbir kafun kuma tufidu al-idafa lit-tashrif kuma kaɗan ba ne lahuwa lamun tufidu at-ta'kid huwa at-ta'kid fa al-fasl kenan at-ta'kid al-aziz al-alif wal lam ita ma an karata don ana iya kawo shi ba tare da alif wal lam ba الرحيم شمانا أكا ألف واللام التأكيد المناسبة كما العزيز بابا وين دبوا يش ya taimaki annabi Ibrahim akan makiyansa kuma ya watsa yan wuta a cikin wuta don babu wanda ya isa yace Allah ba zai kada shi wuta ba Ar-Rahim mai jin kai ne masu imani ya kai su aljanna don ya ce uzlifatul jannatu lil muttaqin kuma mai jin kai ne ya taimaki annabi Ibrahim ya tseratar da shi daga abinda an kaso a kada shi cikin wuta a yi masa azaba kuma Allah subhanahu wataala ya jin kai shi a lahira kuma nan an haɗi wannan a farkon kisa ya maimaito a cikin suratu shu'ara inna fi dhalika la aya inna fi dhalika la aya wadansu malamai suka ce a ta'kidi na ina fata an fahimce ni wadansu malamai suka ce a ta'sisi na yanci ta'sisi ma'ana ya zo da wata ma'ana sabuwa kamar gini ne sabo an gane ko to kuma sai a dauke shi akan ta'sisi yafi in ba ya bayyana akan ta'kidi na bagara alhamdu ala ta'sis afdal min alhamd ala ta'kid mi dalili saboda can farkon sura sai da an ka faɗi waɗansu abubuwa sannan ka ce inna fi dalika la aya to waɗancan amurka akwai aya an ka zo kisa annabi Musa inna fi dalika la aya kenan ishara ce zuwa ga wannan kissa din sannan inda fi dalika aya a cikin wannan kissa ta Ibrahim haka za abin shi zai zama to kenan kullu yana bada wata sabuwar ma'ana to wannan shi ne abin da ya kawo mu karshen kissa ta Ibrahim duk da ke ta zo a cikin wurare daban-daban na a hankalta ba wannan tattaunawa akwai ta cikin suratu al'ambiya da jance jefa shi wuta akwai shi a ƙasa an ibrahim a cikin suratu hud akwai ta cikin surat al'ankabut akwai ta cikin suratu al-zariyat ko ba haka ba akwai ta cikin surat al-hijr in kana so sai kai ad-dirasa al-mawdu'iyya bi qissati ibrahim fil qur'an al-karim ka haɗo ku ka ɗebo ko wace sura ta kawo wani bangare ga abin da ta yi tarkizi akan shi ga maudu'in surat ga wato uslubin wannan sura nan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa zaman turiri Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin